أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا تقص قوة أكو إجراء دبو إيدة دليهدو دا أربعين دبقوي ya yi daidai da ranar 31 ga watan 8 miladiyya 2025 alkhairin da yake cikin wannan ranako muna roƙon Allah ya datar da musu abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazin hiya ulumuddin al-islami wanda yake masallacin munira unguwar banafan dude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar yau insha Allah za mu tashi a farkon suratul qiyama zuwa abin da Allah ya so Allah mu dokin sarki ya muna jagora na farko wannan sura suratul qiyama sunan surar kenan ko ya zamanto ka karanta shi da la uqsimu bi yawmil qiyama cikin biyun nan duk wanda kai faɗa dai insha Allah sunan surar ne eh suratul qiyama tana da ayoyi 40 kuma tana tattare da kalmomi 164 tana da harafi 664 kaga kenan wanda ya karanta wannan sura yana samun lada mai yawa ita ce sura ta saba'in da biyar a cikin juz'i na ishirin da tara ƙorani yana da juz'i talatin to ita ce sura ta saba'in da biyar a cikin juz'i na ishirin da tara da kenan saura juz'i guda ɗaya daga cikin ajiza na alƙur'ani mai girma Allah maɗaukin sarki ya yi mana jagora. Surar daga cikin abin da take karantar da mu, zikiru ba da ahawali yau milkiyama, tana gaya muna wasu halaye da za su faru a ran tashi alkiyama. Kuma tana karantar da mu kwaɗayin da manzo sallallahu Alaihi wasallama yake da shi ala talaƙil wahai wajen karɓar wahayin da ake sauko masa da shi. Bishakalin mutumin da yanayi mai kyau yana kokari ya yi itkanin ƙur'ani bidoni ayi halal ba tare da wani kuskure ba ko kuma wani abun da bai dace ba a cikin alƙur'ani sannan sura tana karantar da daga cikin abun da take ɗauke da shi akwai bayani akan huskoki mabambanta cewa alahira huskoki kala biyu ne akwai baƙaƙe masu duhu akwai masu haske kamar yadda za mu ji Allah ya ce wujuhu yawma idin nadira ila rabbiha nazira wasu kuma huskoki Allah ce wujuhu yawma idhin basira daga surar tana karantar da mu wannan daga cikin manufar abinda surar take zuwa ta tabbatar mana da shi akwai ithbatul qiyama akwai tabbatar da tashin kiyama ranar kiyama za ta tabbatu babu shakka a ciki da kuma bayanin tasiri na abinda manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi a cikin wannan al'umma mana tasiri na gargadi da manzo yake zuwa ga al'umma wa'azi yana da tasiri sai dai wanda bai da rabo ya karba sai zama to wannan kuma abin ya gagare shi sannan sura tana karantar da mu ladubba daga cikin manufarta ladubba na sauraron alkur'ani ana so mutum ya sanya ladabi yayin da yake sauraron alkur'ani sannan ta tabbatar mana da halaye na mutuwa da magagi na mutuwa ƙarshen mutuwa halaye na mutum yadda suke kasancewa za mu ji asbabun nuzul na wasu ayoyi daga cikin wannan sura idan bayani ya kai mu a can Allah ya muna jagora sai dai surar tana da wasu abubuwa wanda ita kadai take bantu da su daga cikin abin da surar take bantu da shi a cikin surar babu sunan Allah babu Allah lafzul jalala babu shi a cikin surar gaba daya kuma sura ta kumshi ayoyi guda biyu a cikinta da suke tabbatar da za a ga Allah ranar tashi alkiyama wa'inda suke da imani za su ga Allah sannan a cikinta akwai sifar mutuwa da kuma magagin mutuwa da abin da ya kama da wannan Allah madaukin sarki ya yi mana jagora ya ba mu ikon faɗin abin da yake daidai bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ya ce la uqsimu bi yawmil qiyam Allah ya ce ina rantsuwa game da ranar tashi alqiyam la uqsim malamai suka ce wannan la wasu malama suka ce za'ida ce amma jumhurul mufassirin mafi yawancin malaman tafsiri cewa a qur'ani babu wani harfi za'id babu wani harfi da aka kara duk inda kaga harfi da ma'anar da yake bayarwa kenan nan usulubi ne daga cikin asalib na larabawa balarabe yana iya rantsuwa daga sai ce la uqsimu bi kaza kuma rantsuwa yake nufi ba yana kore rantsuwa ba an yi dai amfani da usulubi irin nasu ne amma ba za'ida bace kamar yadda wasu malaman tafsiri sun faɗa ma'ana kenan la uqsimu bi yawmil qiyamati ay uqsimu bi yawmil qiyamah aqsama Allahu tabaaraka wa ta'ala bi yawmil qiyamah Allah yana rantsuwa game da tashi alkiyama ya kamata mu bambanta shi Allah subhanahu wa ta'ala yana da dama ya rantsuwa da duk abin da yake so amma kai mutum ba ka rantsuwa sai dai da Allah mutum ba ya rantsuwa da wani Allah sai dai da Allah da Allah kawai ake rantsuwa an fahimci Hausa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana halifan falyahlib billah duk wanda ta kama sai ya rantsuwa to ya rantsi da Allah ne ba a rantsuwa da wani Allah Allah ce wala uqsimu bin nafsi lawama kuma ina rantsuwa da rai mai zargi ina rantsuwa da rai wadda take mai yawan zarge ne lawama ala wadan fa'ala na ba a ce haka ne yana rantsuwa ya ce akwai wanda zai rantsuwa ya ce na rantsi da Allah da annabi wannan kuskure ne mazala ya hana ya ce man kana halifan falyahlif billah wanda ta kama ma zai rantsuwa ya rantsi da Allah ka ce wallahi ko billahi ko tallahi amma ba a rantsuwa da annabi da Allah ake rantsewa an gane Allah ya muna jagora wala uqsimu bin nafsil lawwama kuma ina rantsuwa da rai mai yawan zargi tambaya da malamai suka yi me alakan tashin kiyama da kuma rayuwa mai zargi kun san rai ta dan adam Allah ya ambace ta da halaye guda uku a cikin alkur'ani na daya innaha ammaratun bisu sannan ita rai ya ayyatu hannafsul mutma'inna ko rai tana da natsuwa sannan kuma nan Allah yake cewa ya ce la uqsim bin nafsil lawama na Allah an bace ta da lawama sifa uku zaka same su a cikin Qur'ani da rai take wani guri an ambace ta da mutma'inna wani guri amara bisu wani guri kuma lawama to menene alakan tashin kiyama da rayuwa malamai suka ce alakan wannan aya da ta sama shine raddi ga masu inkarin tashin alkiyama in dai ba su yi inkarin wannan abun ba to su bar ma magana inkarin tashin alkiyama kamar yaya kowane rai malamai sun yi sabani akan to wani irin zargi rai take makanta wasu ka ce ran kafiri ne zai zamanto yana zargi yana da nasu ne suka ce a ran mu'mini ne almuhim kowace rai ta dan adam sai ta zargi kanta duniya da lahira a dai ranar lahira in aiki alheri ka yi sai an ganka tsaye kana cizon yatsa kana cewa wallahi na zargi kaina inda na sani ai da na wuce da haka in kuma aikin sharri mutum ya yi sai kaga yana cizon hannunsa yana cewa wallahi inda ya sani da bai yi ba yana zargin kansa kowace rai sai ta zama haka haka ma a duniya ɗan arma yakan yi abu ya koma zargin kansa ina ya sani bai yi shi ba to zargin da na sani ban yi abu ba a duniya kai abu ka ce da ka sani da ba kai kaza ba ko kuma ka ce da kaza na yi idan ranka zai iya auna ma wannan kenan hisabi kake makanka kun gane misali ko mutum hisabi yake makansa in ka zo ka ce inda ka sani da ka yi kaza kenan kana makanka hisabi ne kenan in har mutum zai yi makanka kanshi hisabi ta yaya ne kuma zai ce Allah ba zai yi masa hisabi ba ga abin da ya kamata ka yi shi ba kai ba kai ma ka san ba kai ba sai daga baya ka zo kana cewa kai wallahi dama ka zan nan ne kai da kanka ka gano inda ka zan na kai ko kuma kai da kanka zaka ce kai wallahi ka zan na yayi kaza hisabi kake makanka idan har za ka yadda kai za ka yi makanka hisabi to ya za ka yi musun kuma Allah ba zai maka hisabi ba shi tsala ke cewa la kusa mai nafsin lawama ina rantsuwa da rai wadda take tana zargin kanta don an ka ce lawama mai yawan zargi Allah maɗaukin sarki ya samu dace malamai suka ce duka dai wannan amsa Allah yake basuwa yana rantsuwa da ranar kiyama da kuma rai da take zargin kanta sai ya tayar da mutane bayan sun mutu a yi hasabul insanu allan najma a izama shi shi mutum ɗan adam na ana nuhin kahiri kenan shi dai mai imani ai ya tabbata a yi hasabul insanu allan najma a izama shi ɗan adam yana tsammanin ba za mu tattara kasusuwan shi ba bayan ya mutu yana mamaki Allah ce bala al'amarin ba haka yake ba qadirina ala an nusawwiya banana ai mu masu iko ne akan mu daidaita ƙananan yatsunsa mana gefen gabbansa na yatsu bayan sun diddige nan akwai abin da ya kamata muhimmin mutane tambihi a kansa abu na farko bayani akan banana bala qadirina ala an nusawwiya banana wasu malamai suka ce ana bayani ne akan ƙananan gabbai a jikin mutum a ina ne suke ya tsuko? to sai Allah ya bada misali mu muna da ikon bayan mutum ya mutu ƙasa ta cinye shi wa'innan ƙananan gabbai sun rabu da juna Allah ce muna iya mu daidaita su mu maida su yadda suke kenan idan ƙananan gabai ba su yi wahala a maida su ba domin babu aula manyan gabai su yi saukin haduwa yau ko wanda ba likita ba in aka kawo mai ƙasusuwa na ƙafa na ƙwabrin mutum da na katattarin ne aka zube mai aka ce shi haɗa ƙauro da ƙafa yana iya bambata ce wanga na ƙauro ne wannan na katara ne ya haɗa su saboda su a yi ne suke a zahiri suke ko ba haka ba ne amma yanzu ina za ka dace wa'innan ka ɗebe musu nama ƙasusuwa guntayen nan ka zube su ka ce wa mutum shi haɗa ma na hannu guda daban na hannu guda daban zai wahala to wa'innan ma da kai mutum kake ganin suna da wahala in sun rikice wa junansu Allah ce muna iya mu haɗa su bale wa'inda addogaye shine bala qadirina a'a Allah ce mu masu iko ne ala an nusawiya banana da mu hada gaban faruttansa kun fahimci Hausa ko kuma bala qadirina ala an nusawiya banana Allah ce muna da iko mu daidaita gabansa na kafa ko kuma na hannaye kamar yadda muka yi na raƙumi ko kuma muka yi na jaki yanzu saniya tana iya ta yi haka da kafanta murin da take takawa ba tana da yatsu ba yatsunta tana iya ta musu haka Allah ce kai ma mutum da kake ema yatsunka haka Allah ce muna da iko in mun so mun bar hannunka a miƙe haka bai lankwasawa ba yadda za ka yi rahaman mu ce da tausayi irin namu muka bar yatsunka suna lankwasawa kana juya su yadda kake so amma in mun so mu bar su a tsaye muna iyawa ba nema bace hannunka shi ta juyawa inda kake so nema ce ka je ka dibi wanda kawashi ta kage bai lankwasa bai jin daɗi wanda hannun sun samu matsala jiyoyi sun tsaya haka bai jin daɗi amma kai sai aka bari hannayenka suna juyawa dan Allah ba nema bace sai gode wa Allah nawa kake biya in wata ya kare wasu shi wanka biya abinda ake so da kai kawai ka gode ma Allah Allah ya ce muna da iko kenan cikin wannan guda biyu duk da yake jamahirul mufassirin sun tayi akan bayanin bala qadirina ala an nasawiya banana mu muna da iko mu daidaita gabban yatsunsa bayan ya mutu mu hada su mu daidaita su kuma yana iya shiga ma'anar muna da ikon yatsunka da kake jujjuyawa mu miƙar da su mu bar su a kangare ba yadda ka iya Allah ya ce bal yuridu al-insanu li yafjura amama shi dai mutum dan adam yana dai son ya ci gaba da aikata laifinsa li yafjura amama ai alfujurul mustaqbal shi dai dan adam yana son ya ci gaba da laihi kana laihi an ce kaza babu kyau sai ka ce ka jiya kai bari mu kai lokaci na ka ci gaba da yi ana wa'azi kana cewa da sannu za mu tuba da sannu za mu tuba mafi yawanci mutane haka suke shi dai dan adam yana son ya ci gaba da laihi ai li yafjura amama ai li yastamirra fi fasadihi kun gane ko wa yatasawwaf fi fi tauba mutum dan adam yana son ya ci gaba da laihi ya ta yau da gobe yau da gobe zan tuba yau da gobe zan tuba kenan wannan dabi'a ce wanda ba ta da kyau bai kamata musulmi kullum yana tunani yana jin cewa yau zan bari kaza ba ko gobe zan bari a'a ka dai ji tsoron Allah ka bar abin da bai dace ba isa Allah ya ce bal yuridul insan shi dai dan adam abin da yasa yake inkari game da tashin alkiyama li yafjura amama don ya ci gaba da yin barnarsa a sauran lokacin da ya sauro masa ya zama wuntori a kyale shi ta lalata shi ya tsalo ayyana yau mulkiyama yana tambaya yaushe ne tashin alkiyama wannan tambaya hada yake yi ba tambaya ce don a gaya mai ya gyara halinsa ba tambaya ce ta izgilanci ba tambaya ba ce ta shi imani Allah ya ce to ka gaya da shi ɗan adam fa'iza bari basar idan idon mutum ya gifta ma'ana idon mutum ya ruɗe ka kasa tsaye da idonka yana da cikin abin tashin hankalin mutum in mutum yana cikin damuwa bai iya tsaye da idon shi haka a'a za ka suna yawan giftawa ne to sadda tsoro ya kama ka har idanun ka ka tsaye da su ka kirta nan ka kirta nan to mu ga yadda za ka yi fa idza bariqal basar yayin da idanuwan mutum suka kirta ma'ana suka rude suka zamanto sun kasa tsaya wuri guda yaushe hakan zai faru lokacin da mutum ya ga hakikanin abin da yake karaitawa wa khasafal qamar wata haskensa ya tafi wata dai da kake gani na da haske za ka hasken ya tahi wa jami'a shamsu wal qamar za a hada rana da wata a wannan rana kenan rana tashi alkiyama rana da wata za a hada su wuri guda a kona su inda ka san da rana da wata da wata dukan makamashi ne na wuta to ranan nan za a hada su wuri guda kenan kai dan adam fa da kaga wannan ka san tashi hankali ya kai tashi hankali yaqulu al insanu yawma idin aina al mafar wurin nan ne faɗa adam zai rinka cewa ina wurin gudu babu ainihin mafar ina wurin gudu akwai babu ɗaya da Allah ya gama latara fiha iwajen wala amta ranar kiyama fa ita ƙasar nan da kake gani babu tudu babu gangara duka an daidaita ta tas in ma yanke kai gudu to ina za ka yi babu malaba shi yasa Allah a wannan aya ta gaba ya ce kalla la wazar aha babu wani mafaka babu wani maboya babu wurin gudu ranar kiyama kai mai tambaye wurin gudu ko an ce ka gudu ma babu inda zaka shi babu ila rabbika yawma idinil mustaqar a gurin ubangijinka ne ranar nan makoma take ana almasiril hisab kowa zai ji masa hisabi yunabba'ul insanu a ranar nan za a ba mutum labari yau mai irin a wannan ranar ta alkiyama bi ma kaddama wa akhar game da abunda ya gabatar da kuma abunda ya jinkirtar to nan yana iya daukar duniya yana iya daukar lahira bi ma kaddama abunda kai na alheri nan za ka ganshi wa ma akhara abunda ya kamata kai ka jinkirtar ba kai ba za ka ganshi ko kuma bima qaddama wa akhar abin da yayi na alheri a nan duniya shine bima qaddama za a bashi labari wa akhar da abin da ya jinkirtar shine bayan ka mutu kowane mutum in ya mutu yana ɗayan hali guda uku ne ko guda hudu akwai wanda ya shuka alheri bayan ya mutu sai alherin nan nashi ya ci gaba da yaduwa to wannan bai ma'akhara ne sai raƙiyama in an tasi sai a ce ga aikinka da kai sai a ce to amma ha bayan ka mutu alherin da ka shuka gashi kuma shi kuma gashi duk za a game a hada a yi mahisabi da shi daga za a ba mutum labari game da alherin da ya yi da alherin da ya same shi bayan ya mutu wani kuma bayan ya mutu ya shuka tsiya wata sunna mummuna ana yi yanzu da ya tashi a ce to ga iskancin da kai kafin ka mutu sai a ce kuma ga zunubin da aka ɗauka ma na iskancin da ka shuka kafin ka mutu sai a haɗa ya mai hisabi yunabba'ul insanu yawma idin a wannan rana za a baiwa mutum dan adam labari bima kaddama kenan mun dauka alherin da yayi da kansa aikin da ya diba ma kansa ko wa akhara da kuma aikin da ya tahiya bari ya shuka haka kaza ba ka shuka alheri kan mutu alherin da zai bi ka in mutu ya shuka shari ya mutu sharrin da zai bi shi Allah ya kare mu balil insanu ala nafsihi basira shi dai mutum ɗan adam mai shaida ne akan kansa balil insan ala nafsihi basira ɗan adam ya fi kowa sanin kansa nan maluma suka yi bayani me ake nufi a nan ana nufin kowane ɗan adam gabansa ne za su yi shaida a kansa sai an yi wata wahala an zo lahira an tsaya Jafar ne zai shaida akan sai ce ni ban yarda da shi ba to wani ne shaida ce ni ban yarda da shi ba kai ni ban yarda da kowa ba Allah sai a rufe bakin sai hannu shi fara magana ai an taba kaza da ni an taba kaza da ni an taba kaza da ni in ya kare kafa ita ma ta ce an je wuri kaza da ni an je wuri kaza da ni an je wuri kaza da ni duk jikinka zai shaida akan ka shi yasa Allah ya ce wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antaqna Allahu alladhi antaqa kull shay sai an gama sai mutun su rinka cewa su kahirai ya za ku shaida akan mu ina ruwan ba ku muke karewa ka a kona ba sai ce Allah da ya babaki iko magana shi ba mu da mu yi magana yanzu Allah da mi muke magana da baki ku in Allah subhanahu wata'ala ya so maganar da hanci za a yi ta da Allah akwai abin mamaki a ciki sai Allah ya ji kawai hanci ke magana ya Allah yana so irin su rinka magana su za su yi magana kuma in ka kula ba wani abu bane ba na'urar da an ka jona ta komo tana hita ga waki sai a tsinke ta a jona mu kunne ita su za su yi magana walil insanu ala nafsihi basira dan adam shi ne ya fi kowa sani game da kansa an fahimci hausa? Allah ya mana jagora sannan kuma kowa dai ya fi kowa sanin kansa nuna an zo ana labari akan wani to wanda zai ba da labari akan wani nan bai kai wani ya ba da labari akan kansa ba yanzu ni duk wanda zai ce ya sani bai kai kaina ba ni duk wanda zai zo zai ba da labari na bai kai yadda ni zan ba da labarin kaina ba ko ba haka bane to haka ma ranar lahira duk wanda za a zo ana bayani akan shi to ka su ba su rabuwa da kai tunda ka taso hannunka baka taba aje shi ba yana tare da kai da inda zaka kahon nan tana tare da kai ido suna tare da kai ido fa ranar kiyama zai ce ma Allah ai rana kaza ya shige cikin zane ya kunna salula ya kalle kaza ya kalle kaza ya kalle kaza idan ka tashi in ka tashi kalle kalle ka rinka ɗebe ido kana ajiye su gehe wallahi ba haka ba ranar kiyama sai sun haɗe yana yi wa bai yi wa me kamata to ka kalli alheri ranar kiyama sai su yi shaida ga Allah madaukin sarki yake cewa walau alqa ma'azira koda ya zo da uzurori daban-daban menene uzurori ma'ana koda zai zo shi jayayya game da shaidar da gabbai sun ka bayar ba yadda zai yi su a tare da shi su za su shaida shi yasa malai yake cewa ay walau jaa bi'azarin yujadilu biha an nafsihi koda ya zo da hujjoji cewa ai bai yi kaza ba a'a bai ya kare kansa dan wannan shaida ba su yi masa ƙarya ina walau alqa ma'azira koda ya zo da uzurruka Allah ya ce da manzon sallatu harrik bihi lisanaka lita'jala bi kadina motsa harshen kada shi wannan alqur'ani da aka saukar da shi zuwa gare ka dan kai gaugawar rike shi an fahimci Hausa manzo sallallahu alaihi wasallama kamar yadda riwayan bukhari ya zo daga ibn abbas cewa manzo sallallahu alaihi wasallam sadda ake sauka masa da alqur'ani saboda kokarin tabbatar da abinda Allah ya zo da shi da ya rike amana da ya kai ta yadda take ana karanta mai yana maimaita dan ya samu ya rike ka abu ya kufce masa shine sai Allah madaukin sarki yace da manzo mun hutar da kai la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi kada ka rinka motsa harshenka game da shi alqur'ani lita'jala bihi kana mai gaugawa game da shi don kai ya kufce maka kan wani abu ya hita baka rike shi ba kakkada inna alaina jam'ahu mu za mu tattara mashi cikin zuciya wa qur'anahu sa'annan kuma za mu karanta mashi a cikin harshenka inna alaina jam'ahu za mu bar qur'ani a zuciyarka wa qur'ana kuma mu karanta shi a harshenka bana duk sadda ka so karanta aya kawai zaka ji tazo ne zaka ji tazo ba sai kayi wani abin nan waye mai wannan alƙawari ubangijin sai mai sunna shi yasa mun zo sallallahu alaihi wasallam ina karatun qur'ani bai kwana zuwa kawai shike yi kun ban ta wasa wani kasa ana karatu sai ga yayi haka shi ya kai dari ma abin da a kwana ya sage ya gangara yanzu baya kwana zuwa kawai yake yi Allah ka sauka mana alqur'ani inna alaina jam'ahu wa ƙur'anin lalle karanta shi da tattara shi a zuciyanka duka akanmu yake sannan yake cewa fa'iza ƙara'ana fattabe ƙur'ana in muna karanta ma shi alƙur'ani fattabe ƙur'ana ka saurari karanta shi da aka yi ma ma'ana idan jibril muka aiko shi da ƙur'ani wahayi yana karanta ma shi ka saurara ka bi sauraro kawai ka ji abin da yake karanta mu thumma inna alaina bayana kuma tafsirin alqur'ani daga gare mu yake wannan ayar kadai ta isa mutum ya gane cewa ba a gane qur'ani ba da hadisin manzon Allah ba ashe qur'ani akwai tafsirin shi wa yake ma qur'ani tafsiri ubangiji Allah da kansa ya ce ma annabi tafsirin qur'ani mun dora maka mu za mu yi in har manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce zai masa tafsirin alqur'ani kai kuma sai ka ce kai qur'ani kadai zaka rike baka buƙatar tafsiri baka buƙatar fassarar qur'ani daga gurin wani to ta yaya ne zaka fahimci alqur'ani bai yiwa sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam larabawa ne sun fahimci larabci amma a wasu ayoyi sai sun zo manzo Allah ya musu bayani ya ce ga abin da Allah yake nufi ga wa'annan ayoyi ina yana daga cikin bata mutum ya ce shi in dai ƙur'ani ne bai sun fassara daga gurin kowa idan kuma ka ce za ka fassara wata aya dole ne ka jiya daga bakin wani kowa haka ba ne ka ɗauki misali larabci lala larabci yarenmu ne sai ba haushe ya ce shi ƙur'ani ɗaya da da shi ƙur'ani hausa ce larabci ne ko in har ya yadda ya iya fassara ƙur'ani da hausa to ko ya koyo fassarar ne da larabci zuwa hausa ko ba haka bane shi wani ne ya koya mai fassara alkur'ani in ko ya yadda da wannan to ya yadda da maganar katun in ko bai yadda da wannan ba to shi ba larabci ga shi shi ko mage amma duk inda ka gaba haushi yana cewa shi qur'ani ɗaya yadda da shi har ya jayo aya ya fassara ma kuma ya ce bai yarda da hadisi ba sai ka tambaye shi wannan fassarar da Hausa ne aka rubuta ta ko da Larabci dole zai ce ma da larabci ne to inda da larabci ne ashe ka koyi larabci ne gurin wani eh kenan fasara kato ce inda wani kato ne ka koyo larabci gurin shi ka zo kana fasara magana Allah da shi ma kuma ka ce kai baka yarda da hadisi ba kai wannan ana labewa ne jama'a sabon manzo Allah ne ake suka a boye haka inda za ka yi makanka adalci zai yiwa ka fahimci littafin Allah da iyawa ka kai kadai dole sai ka koyi tafsirin shi Allah subhanahu wataala yake cewa a aya na gaba ko nan ne ko kuma inna alaina bayana sannan bayanin qur'ani fassara sa gare shi gare fassara qur'ani zuwa gare ka kan mu yake mu za mu yi mashi Allah ya ce kalla al'amarin ba haka yake ba bal tuhibbuna al'ajila ku dai mutane kuna son gaugawa ne al'ajila anan shine duniya kuna dai son rayuwar duniya ne kawai shi yasa ba ku san muku zancen tashin kiyama wa tadaruna al-akhira kuna barin ranar lahira ma'ana wa taraktum ayat al-akhira kun bar rayuwar lahira kawai ba ku san muku zancen kiyama wujuhu yawma idin nadira ita kuma ranar lahira yadda take fa wasu huskoki za ka gansu suna kyalli suna haske wujuhi ila rabbiha nazira don suna ganin ubangijinsu wannan ayoyin suna tabbatar da ganin Allah ranar tashi alƙiyama wujuhu yawma idhin nadira wasu sukoki a wannan rana suna kyalli suna haske me yasa ila rabbiha nazira saboda suna kallo zuwa ga ubangijinta Allah madaukin sarki ya sa huskokin su haɗu da kallon ubangiji a ran tashi alƙiyama wa wujuhi yawma idhin basira wasu huskoki a wannan rana suna cikin ɓacin rai ba su rabe ma'ana abisa a ɗaure suke sun yi takin-takin me yasa ta zunnu don ta tabbatar mai wannan huska an yi fa'ala biha faƙira za a yi mata azaba mai tsanani yi fa'ala biha iqabun azim za a yi mata azaba mai tsanani za ta haɗu da Allah haɗuwa wanda bai dace ba Allah ce kalla al'amarin ba haka yake ba idza balagati taraqi aka ne ko idan rai na dan adam ta zo daidai kirjinsa idza balagati taraqi ay idza balagati idza wasalat an-nafs a'ali sadal idan zuciyar mutum ran mutum ya kai saman kirji nan ga kenan kalla idza balagatit taraqi aha yadda lamarin yake idan ran mutun ya kawo wannan lumfashi wanda ya san mutuwa wanda aka taba mutuwa a hannunsa da ya kalli lumfashinka nan na yake da to ya san da waya ka ci gaba mutun zai mutu wani wani sai daga da mutu baka ganewa amma wani yana lumfashi sai ka ga yara wani gwada na nake ba Allah ya wani jagora ba ta koma rai ya kawo nan ya wuce kikirji ko sai dai a jira 'yan mintuna amma babu saura kuma mutum ya tashi yawa ta haraka waƙila marraƙa sai a rinka cewa ina wanda zai yi magani yake nan mutane ne za su yi magana wa kala ba'dun nasu li ba'd sai mutane su ninka ce masa maraq ina mai magani wa zai zo shi mai magani ya samu lafiya wa zanna shi fa ya tabbatar cewa annahu al-firaq zai rabu da duniya wanda duk ran shi ya kaina ya san bai da iya faɗa ne amma ya san yanzu dai shi ban kwana shi ke da duniya kuma kai ma in ka ga ran mutum yanayin mutum ya kai wani yanayi ka san wani dai sai dai akwai kwana gaba amma dai alamun mutuwa duka ya kamata duk mu san wannan saboda in ka je kana jinya kaga yanayin mara lafiyan ka ya kai wani yanayi sai likita ya dauko ordonance ya baka ce ka tai ka so kaza kawai ka kalle shi ne ka kaban na kuɗin ka don ko ka siyo magani bai wani babanmu muna jinyar shi sai wani doktor ya zo rubuta ordonance ya bamu nasa aljihu wata takawa ta tabba mu nasa aljihu kuma an ce kusa maganin na baka zaka ce baka da hankali ko gida ci sheki na haka duk baka da menene da yake ciki ko mu sayo maganin nan bai amfani da shi mutuwa zai yi to wa za mu so ma magani ai da ma Allah ya ce kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq to ku kun mai magani na wanga mutuwa ta tana da magani ka takardun nan kusan takarda uku na ko hudu na nasa su addini to mu so a sai magani to za ku so ma magani wanga mutuwa zai ko kuna son shi dai mutuwa zai ko ba ku son shi mutuwa zai akwai alamomin da inda har kana mu'amala da mutane suka kai wannan alama sai dai wani iko na Allah amma alamu ne na ban kwana da duniya wanda duk ya kamata mu rinka fahimta wa'annan in muna jinya akwai wani yanayi da mutum zai kai kawai dai ai hankuli a jira lokaci muna roƙon Allah shi wani cika da imani Allah yake cewa menene wal tafati saqu bis saq malamai suka ce wannan yana iya dauka zahiri yana iya dauka ma'ana waltafati saƙo bisaƙo ya zama ƙafa ya haɗe da ɗan ƙafa mana ƙaurin mutum sun haɗe yana ya ɗauki wannan mana inda in mutum zai mutu jiyojin da ke sa ya yi motsi babu ko an sake shi bai iya taya shi ke ko kuma ya zama waltafati saƙo bisaƙo wahalan duniya da na lahira sun haɗu shi ɗan adam sadda zai mutu aiki biyu suke zo masa ƙarƙarar rabuwa da duniya baya-baya da duniya da kuma shirin shiga lahira nan ya zo furanciyar ne waltafatti saƙo bisa ɗayan ƙafa na duniya ɗaya kuma ta shiga lahira haka yake ka kalla da kyau radda ɗan adam zai zo duniya da Allah yana cikin furanciyar ne sadda za a yi ci kowa furanciyar yake ba zai baro ciki ya zo duniya yana nan yanzu bai san inda yake ba uwan ma ba a san inda take ba kowa ya samu ikon Allah ido ko kaka za a kwashi sai ya hada ya ce miya sai a ce ya zo da rai barka barka barka to yi wannan kakarni a ranar da mutum zai mutu haka za a yi sai ka ga mutum rigima ta zo mai mutuwar gade da aka gudu shi wa zanna annahu alfiraq bai mu bai daga mutu ba kowane dan adam kafin ya mutu sai ya tabbatar mutuwa dai zai kafin ya mutu hadisin barra ba ka yake ba mu labari ba manzo Allah ya ce mu'mini idan zai mutu mala'iku za su sauko masa su yi masa bushara cewa ka kwantar da hankalinka za ka samu dacewa duk mutum kafin ya mutu to shine nan Allah yake tabbatar mana cewa zanna annahu alfira shi wanda zai mutu ya tabbatar zai rabu da duniya to wal tafati saqo bi saq rigimar barin duniya da farkon shiga lahira sun haɗu nan duk daɗin da kake ji ka tabbatar yanzu zaka bar shi shi wannan yanzu an aje wannan to kuma rigimar lahira wani mala'iku za su zo ma baka sani ba masu farin huska ne bakake ne a'a tashi hankali kenan ai duk abin da yake ba mu tsoro kenan wal tafatta saqo bi saqo duk tahi ba musulmi tsoro duk wanda an raye abin ya ba shi tsoro saboda baka san da wacce zaka kare Allah madaukin sarki yake cewa ila rabbika yawma idinil masaq zuwa ga ubangiji ne makoma take a yanzu ka fahimci hausa ila rabbika zuwa ga ubangijinka ne yawma idan a wani rana masaqa ai makoma take ai idan hasala zalika yusaqul mayyit ila rabbih to ran nan za a kora wanda zai mutu zuwa ga ubangiji lahira kawai zai tai babu inda za a koma in ba mai imani bane kun ga babban matsala fala saddaqa wala sallam zai mutu shi kahiri kenan bai gasgata abin da manzo Allah ya zo da shi ba wala salla kuma bai salla wadda manzo wadda Allah ya umarni da ita ba walakin kadzaba wa tawalla sai dai shi ya ƙaryata abin da manzo Allah ya zo da shi wa tawalla kuma ya bijiri ya kawo da kai thumma dhahaba ila ahlihi sai ya je zuwa iyalansa shi kahiri kenan ya tamatta ma'ana yana girman kai yana alfahari a cikin tafiyarsa su malamai suka ce na ana bayani ne akan Abu Jahal manzo sallallahu alaihi wasallama zai fito daga masallaci ya kama hannunsa ya ce aula laka fa aula kai dai halaka ta tabbata a gare ka kuma halaka ta tabbata a gare ka Abu Jahl ya ce da manzo Allah atuhaddiduni ni kake ga ma wannan to ai ni ne nake da karfi yake da kaza ya fara maganganun da ya ga dama shine Allah ya saukar da ayoyi yake tabbatar da maganar manzo Allah cewa kai dai Abu Jahl bane ya tabbata a gare ka shi yasa radda ya mutu manzo Allah yake cewa a cikin kowace al'umma akwai fir'aunanta to fir'aunan cikin al'umma na shine wannan Abu Jahal ce sai Allah ya ce aulalaka fa'aula halaka ya tabbata a gare ka fa'aula kuma halaka ya tabbata a gare ka thumma aulalaka fa'aula sannan halaka ya tabbata a gare ka fa'aula kuma halaka ya tabbata a gare ka wannan kalma ce ta menene ta ta tahdidi alwai suka ce nan an maimaita halaka ko azaba kalmar azaba so hudu duka ga mutum guda shine aulalaka fa'aula bani ya tabbata a gare ka shine mutuwan da zaka yi da kuma bannin da zaka hadu da shi a cikin kabari thumma aulalaka fa'aula sannan bani ya tabbata a gare ka da tashi alkiyama fa'aula kuma bani ya tabbata a gare ka na shigar da kai wuta da zai shi duka matakai gaba ɗayansu yana cikin bane ne Allah ya ce a yi hasabin insanu shin ɗan adam yana tsammanin an yi turaka su da a bar shi hakan ba tare da taklifi ba ba tare da an shar'anta mai komi ba adam yana son a bar shi kamar dabba ne kamar yadda masu aƙidar babu wani addini suke to haka ana rayuwa ne kamar dabbobi kula da kyau ku ga mu yanzu na inda za a yi sati ba a yi karatu ba sai ga kamar a cikin tabarniya na kake suka ji baka jin daɗi kenan Allah ya ce ika za gata ne ka zo ka yi sallah gata ne ka zo ka yi azumi gata ne ka zo karanta ƙur'ani gata ne yanzu wanda bai saba da wannan bai za ka yana ce yana kallon tiktok haza tiktok yana in ya gaji shi zauna shi haka shi dauko tiktok shi dauko wanga tsegumi kai da wani lokaci baka da shi baka da shi ta haka abun yake dana yana tsammani a bar shi haka nan alam yakun nutfatan min maniyin yumna ashe shi da adam bai kasance nutfa ba digon maniyi kun gane ko mana alam yakun nutfatan shin dan adam akwai ranar da ya kasance digon maniyi ne shine nutfatan min maniyin digun maniyi ne yumna da ake diga shi a cikin mahaifar mace yumna ayu sabbu da adam ya kasance asalin shi digun maniyi ne aka diga shi a cikin mahaifar mace sun makana alakatan ana nan bayan haka sai ya zama wani gudan jini fakhalaqa sai Allah subhanahu wataala ya halicce shi fasawwa sai Allah ya daidaita halittarsa ya maida shi mutum yadda Allah yake so waja'ala minhu zawjayn kuma Allah subhanahu wataala ya sanya mutum ya zama jinsi guda biyu sune azzakara wal untha mace da namiji ai shi ma wannan ni'ima ne inda Allah ya so duk mutanen duniya su zama maza ne babu mata yana iyawa ko kuma inda Allah ya so duk duniya su zama mata ne sai shi amma da hikimar sai nau'i biyu akwai maza akwai mata cikin maza akwai dogaye akwai gajejeru akwai farare akwai bakaye su ma cikin mata akwai dogaye akwai gajejeru akwai farare akwai bakaye ko ba gaba ne hikima ne na Allah zaka ga wata wanda take in ba shi ba sai rijiya in ya zo gurin wata sai ta yi tsaki ta ce mizan yi da kai shi kuma zai je gurin wata shi rike in ba ita ba sai rijiya wani in kwakwada mai ita sai ya ce ashe wani bai da hankali wai akan waccan ne haka Allah ya shi Allah ya kowa kala shi daban kowa mata kala daban kowa dan dai rahama ce gare mu rahama ce gare mu alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-maut ashe wannan da ya halici dan adam a wannan siga ba mai iko bane akan ya rayar da matattu bayan sun mutu amsa shine bala eh Allah yana da iko ya tayar da matattu bayan sun mutu kaga sura ta fara bayani akan tabbatar da tashin kiyama kuma ta kare akan tabbatar da tashin alkiyama inda tashin kiyama gaskiya ne mu yi shiri dan wannan rana Allah ya sa da za ta zo muna masu farin ciki da farin huskoki Allah ya taimaka mana abinda muka faɗi daidai anan muna roƙon Allah ya ba mu lada da muka kuskure Allah ya yafe mana سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك lokaci ya yi ko? Ko saura? Ah.